إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin yardarsa ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjidu Abi Talha a nan anguwar Lazare domin cika alkawali na daura da komitin wannan masallacin da haɗin gwiwa da lajina ta tabi alkhair suka shirya a kamar yadda ku gani a sanarwa daurar za ta kasance ne akan littafin nazmu matnil akhdari ma'ana tsarin wake na littafin ahalari to daga baya na shawaran yana da kyau a ce mun fara da wanda ba waken ba sannan sai mu zo a cikin wake don saboda shi wanda ba waken ba shi aka yi yawan yi akwai wanda ba su taɓa yin shi ba to idan aka yi shi sai kasance ko da za a zo a cikin wake an fahimci abubuwa kina a cikin waken kawai da waken ne za a wuce ba ba sai an tsaya wani dogon bayani ba wannan shine insha Allah sakamakon wannan yasa na rubuta littafin da ordinator na ahalarikin matanikin muka dan yi rejimen shi talhisin shi dan saboda safhatkin su yi kaɗan ya yi safhatara domin yi taswir mun yi fotogobi na da ashirin ga wanda suka zo ga wanda suka riga su kuma da ashirin a da takwas na asalin littafi kuma sharhi ga asabiquna al-awwaluna ana gan da ke ko yau kina ga littafi takwas za a raba shi ga wanda suka riga zuwa kenan wanda ya san wanda suka riga zuwa sai ya amsa ya raba wa ya san wanda suka riga zuwa na eh ta bismillah kenan sai an raba musu wannan hadiya ce daga gare ni na kuma ni ma da shi ne zan yi aiki da su kuma waɗanga sai a kula duk wanda ya zo a raba mishi har su kare bismillah su waɗanga a bar su sai mun kammala na kenan za mu fara da littafi na ahalari matani wanda suke da wannan shi sharhi ne inda aka sanya a tsakanin karo aka kewaye shi ne asalin matanin to shi kadai ne za mu karanta ban da sharhi a littahi na ahalari littahi ne mai matukar albarka wanda allah maɗaukakin sarki ya sanya masa kabuli a cikin al'umma musamman kuma a ɓangare na almagribul arabi da kuma ƙasashenmu na afirka domin littafi ne wanda aka rubuta a ƙarƙashin mazhaba ta malikiya kuma wannan ƙasashen namu mafi yawanci a mazhaba ta malikiya suke tahiya da kuma al-maghribul arabi wannan littafin na ahlari mawallafinsa ya rubuta sa ne don saboda mubtadi'un ma'ana wanda suke na farko-farko a wajen karatu to amma gaskiya masailkin da ke cikinsa la ya stagni anhu al-ghayrul mubtadi ko wanda ba na farko ba baya wadatuwa da gare su ya bambanta da sauran littafai na fikihu da fede bayani da daga kai har wutsiya na abin da ya shafi matsaloli da kuma sahau da ake samu a cikin sallah wanda wasu littafan sun yi bayani amma dai mafi yawanci za a gani bayani ne sathi a sama-sama kuma wannan littafin kamar da kuka gani takrirat ne na mazhaba ta malikiya ma'ana ba za ka ga an ce qala Allahu qala rasuluhu ba sai dai a wurare wanda ba suke ɗaya biyu ba da ya faɗi wannan dukkansu fatawa ne da kuma ijtihadat na mazhaba ta malikiya shi yasa za a iya samun kuskure a cikin wasu daga cikin fatoyi da suke a ciki yasa idan muka zuwa irin wannan wuraren za mu faɗakar mu ce wannan magana ta saba ma hadisi ko ta saba ma magana ta mafi yawan malamai da abin da ya kamata haka kenan za mu tashi kai tsaye a cikin wannan littafin matnul akhdari a fi fiqh ibadat ma'ana littafi na ahlari wanda yake bayani akan fikihu ta ibada musamman akan tsarki da kuma sallah mawallafin wannan littafin shine Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala shine wanda ya wallafa wannan littafin ana jingina shi da nisbar sani akhdari sai ake matnul akhdari nisba ne zuwa ga jama'ar su malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim kenan bayanin ba za mu tsawaita sharhi ba sai inda yake da sarkakiya haka sai mu yi sharhi dan saboda sarkakiyar ta kau malam yace bismillahir rahmanir rahim awwalu ma yajibu 'ala al mukallafi da sunan Allah mai rahma mai jin kai wassalatu wassalamu nan wajen ku ya ne yake a bani takarda guda yawwa alhamdulillahi rabbil alamin yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Allah yayi a salati da aminci akan shugabanmu muhammad khatamin nabiyina cikamakin annabawa wa imamil mursalina kuma shugaban manzanni awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da yake wajibi akan almukallaf almukallaf shine wanda yake musulmi baligi mai hankali shine almukallaf ay allazi kullifa alaihi a al'ibadat wanda aka ɗora masa ibadoji ya ce farkon abin da yake akan baligi shine ya inganta imaninsa ya ce sun ma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sannan ya nemi sanin abin da zai gyara farillolinsa na ainihi da shi ka ahkami salati kaman hukunce-hukuncen sallah wa taharati da tsarki wa siyami da azumi kenan kamar abin da malaki so yace muna farkon abin da yake akan wajibi bayan baligi bayan ya musulunta bayan yana musulmi shine ya nemi ilimi wa yajibu alaihi an yuhafiz ala hududillah kuma yana wajabta akan sa ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi kuma ya tsaya a inda Allah ya umarce sa kuma ya hannu da abin da Allah ya hane sa ya ce wa ya tubu ilallahi kuma ya tuba zuwa ga Allah kabla an yaskata alaihi kamin ya hushi da shi wa shurutu taubati talasatun kuma sharuɗan tuba guda uku ne an nadamu ala ma fata yin nadama akan abin da ya wuce والنية ألا يعود إلى ذنب da kuma niyya ta ba zai koma ba zuwa ga zunubi ina ga kaman masu wannan inda ke da wannan shine matane ana gan da kyau sauran duka sharhi ne mu kuma matane ne zamu karanta shi yasa wanda suke da wannan takardar su ba su da ma bukatar ba su da wani rikici kenan ku rika duba duk inda ke da wannan yawwa nan ne kawai za mu karanta yanzu muna page 6 safha ta goma sha shidda ya ce sharuɗan tuba an nadamu ala ma fata yin nadama akan abin da ya wuce wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya min umri da kuma yayi niyyar ba zai koma ba zuwa ga wannan zunubin a cikin abin da ya masa na saura na shekara wa an ya turuka ma'asiyata fi sa'atiha kuma ya bar sabon a lokacinsa in kana mutalabbisan biha in yana cikin yinsa kenan misali kana jina ce kana so ka tuba kada ka ce a to bari in bari ha in kare da wannan in na kare da wannan sannan sai in tuba daga lokacin da ka so ka tuba to kai sai ka yanke ko kana shan taba ka ce a'a sai in kai aure zaka bari to waye ga maka zaka kai lokacin auren wala yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata baya halatta a gare shi ya jinkirta tuba wala yaqulu kuma kada ya ce hatta ya hadini Allah hatta Allah ya shiryar da ni fa innahu min alamati shiqai domin wannan yana daga cikin alama ta ashiqa shine alama ta 'yan wuta kamar da ya zo a hadisi za a rubuta shaqiyun aw sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna kenan wannan daga cikin alama ta in wuta wal khidlani da tabewa wa tamsil basira da toshewar basira da kaga mutun yana cewa mu sai dai Allah ya shirye da mu ana gane da kyau ko to alama ce ta tabewa ko kuma kaji mutun ya ce ma ana mishi wa'azi ce ai shari'a ga hannun Allah take da ka ji mutum na faɗin wannan to baya da niyyar shirya da shirya a hannun Allah take amma kuma sai ka ne sai ka neme ta ana gan da kyau ko Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan kai kokari sai Allah ya mi ya datar da kai da hanyar wa yajibu ala al-mukallafi hifzu lisanihi min al-fahsha'i kuma yana wajabta akan baligi ya kiyaye halshensa daga alfasha wal munkar da mugun aiki wal kalamil qabih da munanan magana wa aimanit talaqi da rantsuwar saki wannan su a da suna da rantsuwa da suke yi ta saki sai mutum ya ce in nayi kaza matata sakakka ce ba wai suna nufin su ce na rantse da saki ba in na yi kaza mata ta sakakka ce wannan min babil yamin ne suna yin shi ne dan domin ita ƙarya rantsuwa ana yin ta ne dan me dan aljazmu dan a karfafa abu a nuna girman abun to dan saboda girman saki sai su rika yin irin wannan rantsuwar to amma bai shahi wannan ba yana nufin dai a nan da rantsuwar banza wantiharil muslimi da kuma yima musulmi barazana wa ihanatihi da wulakantar da shi wa sabbihi da zaginsa wa takhwifihi da tsoratar da shi fi ghairi haqqin shar'i ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba wa yajibu alaihi hifzu basarihi kuma yana wajabta akan sai kiyaye ganinsa minan nazar ila al-haram daga kallon haram wala yahillu lahu kuma baya halatta a gare shi an yanzura ila muslimin ya dubi musulmi bi nazratin tu'zihi da da kallo wanda zai cutar da shi illa an yakuna fajiran sai in ya kasance fajiri ma'ana mai yawan sabon Allah fa yajibu hijranuhu to wannan yana wajabta a kaurace masa yace wa yajibu alaihi hifzu jami'i jawarihi mastata'a kuma yana wajabta akan sa ya kiyaye gabobin jikinsa daidai gwargwadon iyawarsa in aka ce gabobin jikinsa irin su hannuwa irin su idanuwa irin su kawahu duk ya kiyaye su daga shiga haram mastata a daidai gwargwadon iyawarsa wa an yuhibba lillah kuma ya so dan Allah in zaka so ka so dan Allah yani ake so dan Allah shine mutum mutunan kirki mutum mai son Allah sai ka so shi dan wannan son Allah da yake ko dan son addini da yake yi wa yabghadu lahu kuma kai kiyayya dan Allah ma'ana ya zamanto in zaka ki mutum ba dan bai maka wasu abu ne da kake so na duniya a kana kin sa ne dan baya son addini ko dan mutunan banza ne wa yarda lahu kuma ya yarda dan Allah wa yaghdaba lahu kuma yayi hushi dan Allah ba yi an maka laifi bane zaka yi hushi a ya kasance in an saba ma Allah ne zaka yi hushi wa ya'muru bil ma'rufi kuma yayi umarni da kyaukyawa wa yanha 'anil munkar kuma yayi hani da mummuna wa yahrumu 'alayhi al-kadhib wal ghiba kuma yana haramta akan sayin ƙarya da gigara wan namima da annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai war riya'u da riya' yi dan a gani wasu ma'atu da sum'a shine yi dan aji kana karatu dan aji ka'iya ko kana kaza dan aji ka'iya wal hasadu da hasada wal bughdu da kuma kiyayya wa ru'yatul fadli 'ala al da kuma ganin kahi wani wal hamzu da kyahoce wal lamzu da zumde kyahoce da zumde dukkan shi ana yin shi ne mafi yawanci a wajen gigara misali kuna zamne wani zai wuce shi bai gan shi ba sai ka mishi haka ka taba shi wannan shi ne alhamzu idan ka taba shi sai ka mishi haka wanga shi kuma shi ne zumɗe ana gane da kyau kenan kyahote da zumɗe wal'abasu da kuma wasa ma'ana wadda ba ta da digi wasukhuriya da kuma izgiri ne izgiri shi ma baya da kyau ga musulmi wa yahrumu alaihi al-kibru wal ujub kuma yana haramta akan sa al-kibru girman kai wal ujub da al ujub shi ma girman kai ne amma malamai zaure suna fassara ta da jihi da kai ana gane da ke ko kusan ma kamar na amai mai tasu ne ko yawwa wazina ne ko a gaba wa ya harumu alaihi zina kuma yana haramta akan sayin zina wan nazaru ila al-ajnabiyya da kuma kallon ga wani nan ya shigo a bashi ko sun kare da kuma kallon ajnabiyya ma'ana macen da take ba muharramiyarka ba baya halatta ka kalle ta ana nihin kallo na sha'awa wa talabbu bi kalamiha da kuma jin dadin kalamanta misali soyayya da ake yi tun ya zamna baya da aiki in yayi forfe na me yake da suna na awa guda wasu ma hiye da nan ko akwai wanda ake na 0r sai safiya ta waye ko to akwai wanda aka ce suna bulokin shi me ma dan bulokin shi tsakiyar dare su ta hira sai lokacin sallar asuba ga ga duka wannan haramun ne ba ta lokaci ne in matar ka ce ba da yi ta yi wannan sunna ma ne ka tara matar ka da asuba ku ta hira sai lokacin sallar asuba ka ce kai sunna ce mun karanta a sunan abi dawud manzo Allah yana yin haka wa aklu amwalin nasi bi ghairi tibin nafsi da kuma cin dukiyoyin mutane ba tare da yardan su ba wal aklu bi shafa'a da ci da ceto abinda ake ma ci da ceto shine mutum ya shiga wata matsala sai ka ce ba za ka hudda shi daga wannan matsalar ba sai ya biya ka misali an kama shi a gidan kaso in ka je kai magana za a yi a sake shi ko ka ji za a ba da belin shi suka ce ba za ka yi belin shi ba sai ya biya ka wannan duka laihi ne ko an kama mishi wasu kaya kana iya kai magana a saki kayan nashi ka ce ba za ka yi ba sai ya biya ka au biddini ko kuma ci da addini ci da addini shi kuma wannan sananne ne cin kuɗin masallaci ko kuma ƙaryar za a je makaranta da abin da ya kama da haka wa ta'khiru salati an awqatiha da kuma jinkirta sallah akan lokacinta wala yahillu lahu suhbatu fasikin kuma baya halatta a gare shi yayi abota da fasiki wala mujalasatuhu ko ya zamna da shi li ghairi daruratin ba tare da wata larura ba wala yatlubu ridal khalqi kuma kada ya nemi yardan halitta fi ma yuskhitul khaliqi a cikin abunda zai fusatar da mahalici ana gane da kyau ko wa yatlubu alayhi ta'khiru salati haka ne ko mun tsallake a yawa to kun gani ni nan ba da shi qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce aha wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu Allah da manzo su suka yi cancantar a nemi yardan su aha a akwai shi ko yawwa eh akwai shi haka na'am maimaita shi ne ke dai wala ya hillu kenan dai bakin nan ne ko sai wala ya hillu lahu haka ne na'am kina a takaice dai wannan me yake nuhi kada ka saba ma Allah dan saboda ka faranta ma wani rai wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan kuma baya halatta a gare shi ya aikata wani aiki hatta ya alama hukum Allah fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa wa yas'al ulama ya tambayi malumai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi koyi da sunnar annabi Muhammad ira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa alladina yadulluna ala ta'ati Allah kuma wa'inda suke nuni zuwa ga biyayya ga Allah a'a na tsallake ko haka ne nake tsaye baya halatta gare shi wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki kuma ya tambayi malumai kuma ya yi koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne masu bin sunnar manzon Allah alladina yadulluna ala ta'atillah su ne wanda suke nuni ga biyayya ga Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaitan kuma suke jan kunne game da bin shaitan wannan su ne mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kuma kada ya yardan ma kanshi abinda fallata shi suka yardan ma kawunan su me ake ce ma al-muflisuna daga al-muflis ne kamar da yazo a hadisi al-muflisu man la dirhama lahu wala mata'ku sai manzo Allah ya ce al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi siyamin wa kaza wa kaza wa ya'ti wa qad shatama hadha wa kaza fa hadha har zuwa karshe shine hasararre ma'anan hasararre shine wanda yake yana yawan sabon Allah wanda zai sa ibadar sa arabi daga mutane kenan kada ya yardan ma kansa abinda fallasashi suka yardan ma kansu suwaye fallasashi alladina da'at a'maruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala wanda suka bata rayukansu ba a cikin biyayya ga Allah ba fa ya hasratahum ya hasarasu wa ya tula buka'ihim kuma ya tsawon kukan da za su yi yawmal qiyama ranar alqiyama nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana littiba'i sunnati nabiyyina muna roƙon Allah ya datar da mu akan bin sunnar annabinmu wa habibina kuma masoyinmu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shugaban Muhammad ira da aminci Allah su tabbata a kansa kenan anan malam kawar mukaddima ce yayi wadda ta kumshi me yake da suna al-akhlaq da hamma aqida a ciki domin daga cikin aqida da muka gani a ciki mun gani tashihul iman ko wannan a cikin aqida ne daga cikin aqida kuma me yake da suna aymanut talaq ko rantsuwar banza daga kuma aqida la ta'ata li ahadin fi ma'siyati al-khaliq ko shi ma aqida ne ba amma kowa biyayya a wajen sabon Allah malam yace faslun fi tahara fasali dangane da bayanin tsarki at-taharatu qismani tsarki kala biyu ne taharatul hadathi wa taharatul khabathi tsarki na hadasi da kuma tsarki na habasi tsarki na hadasi shine ka tsarkake kanka daga dukkanin abin da yake hituwa daga jikinka shine alhadas duk abin da yake hituwa daga jikinka na kazamta shine hadas irin su hutsari irin su kashi da sauransu alkhabas ita kuma kazamtar da take samun ka wanda ba daga gari ka ta hoto ba ana gane da kyau ko misali zaka je masallaci sai ruwan gwalolo suka zubo maka yanzu wannan me ya same ka khabas sai ka sake arwalla a a me zaka yi ka wanke wannan daudar sai ka je kai sallah amma kuma kai kai hutsarin yanzu ya za a yi yanzu me kai hadas kai shi kuma kana bukatar sai ka me sai ka sake arwalla shine kenan alhadas da alkhabas wala yasihu aljami'u illa bil ma'i tahir gaba ɗayan su ba sa ingantuwa sai da ruwa tsarkakakki almutahhir kuma masu tsarkakewa mazhaba ta malikiya suna kasa ruwa gida biyu akwai at-tahir akwai al-mutahhir at-tahir sune ruwan da tsarkakaki ne amma ba su tsarkakewa misali ruwan da sabini ya shiga ciki a wajen mazhaba ta malikiya ruwan da sabini ya shiga ana gane kuma al-ma'ul musta'mil ruwan da aka yi amfani da su to al-mutahhir sune ruwan da tsarkakaki ne kuma suna tsarkakewa ana gane da ke ko to sune nan ya fassara wa huwa alladhi lam yataghayyar launuhu su ne ruwan da launinsu bai canza ba, au ta'amuhu ko ɗanɗanansu, aura ihatuhu ko kuma ƙanshinsu, bima yi fariƙuhu da abin da yake raba su galiban, mai da suna a mafi yawan lokuta, ma'ana da abin da in ya shiga cikin ruwan yana hita daban ruwan daban, ka zaiti, kawai misalin mai, mai idan ya shiga ruwa yana gamewa da ruwan, gihi yake komawa. wasamni wadasmi duk ma'anansu guda shine kitse ko kuma fromage ana gane da kyau ko kitse ko kuma me yake da suna ya ake ce masa da hausa akwai sunan shi a tasu a ba romo ba dunkule gungule dunkule ko a hausar zangar yauwa shi kuma da kake hausar zangar na taɓa ba ku labarin wani da mishi tauraruwa ya ce su tatsuniya suke ce ma shi ne su a wajen su tatsuniya suke ce ma tauraruwa mutum ya tauraruwa ba sai da ce tatsuniya ne ce mu tatsuniya wajen ba ai ga tana ce to dunkule ba shi ba ga sunan shi habani kindirmu misali kun san kindirmu ko yauwa ko kuma masu sai da nono za ku ga akwai wani abu mai kabri da ake saidawa yawa to duka ana kai mishi arkas akwai sunan shi aiko yawa kindirmu bayan kindirmu akwai wani suna na to shine dai arkas irin su da kashi suna shiga a ciki yawa kenan shi dai wancan shine kitse shi kuma wannan irin su wannan kindirmu irin su dunkule da malam shu'aibu yace kullihi dukkanin shi wal wazakhi da kuma al wazakh al wazakh ita ce daudar dabbobi ana gane da kyau ko wadda take fadawa a cikin gashinsu kun san gashinsu yana iya fada a cikin ruwa kaga shi ma in ya shiga daban yake wuta wal wasakhi da kuma dauda kaga ita ma dauda in ta shiga daban take komawa wa nahwihi da makamancin sa kenan irin wa'annan irin wa'annan ba sa bata ruwa dan su in sun shiga ba sa mi ba sa canza ruwan gihi suke komawa ya ce wala ba ta biturabi babu laifi game da ƙasa idan ta shiga ruwa walhama'i da kuma laka wasabakati da kuma mai yake da suna ƙasa mai gishiri walhazzi da kuma alhaz shi kuma alhaz wasu mai yake da suna wasu wasu tufafi ne da ake da hariri da da fatar dabbobi ana gane da kyau ko wasu kuma malamai suna fassara su da yan duwatsu haka irin wanda ake hiddowa daga ruwa ana sarka da su wa nahwihi da makamancin su wa'annan duka ba su bata ruwa dan in sun shiga ƙasa suke komawa ko kuma kihi suke komawa sai nan akwai fadakarwa dangane da cewa duk ruwan da launin su da ɗanɗanon su da ƙanshin su ya canza a masaba ta malikiya najasa ce ko ba najasa ba ce in dai ruwa sun canza launi ko ɗanɗano ko ƙanshi ba a mi ba a mi ba a tsarki da su shi yasa a masaba ta malikiya ruwan nan da zaka ga sun zo daga ruwan famfo wata ran zaka ji suna ne suna kamshin siyami ya canza ko kuma ka zo kaga sun zo da wani launi na masara masara in an bi masa ba ta malikiya ba amfani da su ana gane da ke ko shi yasa wanda suka halarci karatun da muka yi na fikun nawazil kun gani daga cikin nawazil ruwan famfo za a iya samu launin su ya canza ko kuma wata rami ya canza kamshin su ya canza to suna daga cikin nawazil wanda malamai suka ce ya halatta a yi amfani da su shi yasa magana mafi inganci idan abu ya canza ruwa in najasa ne shine za su lalacewa in ba najasa bane ba za su ni ba ba za su lalace sai in dai launin ya gallabi ruwan misali ɗan kofi ne na ruwa sai a ɗauki bidon fiya wata a zuba cikin shi bidon ori ba a zuba cikin shi launi ya ta yanzu da Allah wannan ana ce musu ruwa inda ɗan ƙaramin kofi ne to amma yanzu da kano ne fa ko kuma wata roba ce ba ba a ɗauko bidon fiya wata a zuba ko da launin ya canza musu ita daga mi ba daga matsayin su na ruwa to wannan shine kenan to a takaice in najasa ce ta zuba ta canza waɗannan su ne suka lalace malam ya ce faslun fasali aksamul miyahi ko ya sa haka wajen ku kashe-kashen ruwa faslun idan ta ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan najasa ta samu wuri za a wanke wurin da ta samu fa inil tabasat idan ta shiga cikin juna ghusilat thawbu kulluhu to tufafin gaba ɗayan su za a wankewa ana gane da kyau wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda yayi shakka shin najasa ta same sa ko ba ta same sa ba nadaha to zai yayyafa ma kayan nasa ruwa ko inda yake tsammani fa in asabahu shay'un shay'un shakka fi najasati idan wani abu ya same sa wanda yake shakka najasa ne ko ba najasa bane fala natha to babu babu yayyafi ma'ana ba zai yayyafa ruwa ba misali mutum ne yake cikin tahiya sai aka watso mishi wasu ruwa sai tsaya yana shakka a wannan ruwan najasa ne ko ba najasa bane to kawai tahi ba menene ba ba najasa bane yawwa sai in ka samu yaqini misali ka ji zari to wannan kenan ka tabbata najasa ce wa man tazakkara an-najasata wa huwa fi salati duk wanda ya tuna da najasa ga kayan shi yana cikin sallah qata'atu zai kace sallar illa an ya khafa khuruj al-waqti sai in yaji tsoron hutan lokaci ana gane da kyau ko domin shi lokaci malamai suka ce me yake da suna al-waqtu akadu shuruti salah shine mafi karfi daga cikin sharuɗan sallah wa man salla biha natiya duk wanda yi salla da najasa ga kayan shi a cikin mantuwa wa tazakkara ba'da salami sai ya tuna bayan sallamewa a'ada fil waqti zai canza wannan sallar a lokaci misali kana cikin sallar sai ka tuna kai ashe rigan nan tawa yaro jariri da doka ya mata fitsari kuma ban yayyafa ruwa ba ana gane da kyau ko to sai ka katse sallar ka maimaita ta idan kuma sai da ka sallame akwai sauran lokaci sai ka maimaita in kuma sai daga baya har lokacin sallar ya wuce ka tuna to shi kenan ba za ka sake sallar ana gane da kyau ko ko kuma yanzu lokacin sallah yayi kuma ka san rigarka tana da najasa misali tana da mazi ko wandanka yana da mazi kuma kana nesa ga gida wanda in ka ce sai ka je gida ka canza wandan ana gane da kyau ko lokacin sallar zai wuce to haka za ka yi sallah da wandan ka domin dukhulul waqti min akadi shurutus sala ana gane da kyau ko inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta faslun fara'idul wudu'i farillan arwalla fara'idul wudu'i sab'atun farillan arwalla bakwai ne an-niyyatu niyya wa ghaslul wajhi da wanke huska wa ghaslul yadaini da wanke hannaye lil mifaqaini har zuwa gwiwar hannu wa masfur ra'si da shahwar kai wa ghaslul rijlaini da wanke kafafuwa guda biyu lil ka'baini ay ila al ka'baini har zuwa ishiyar kafa wa dalku da cudawa wal muwalatu da kuma a shine sauri-sauri lokacin muna karatun sai a ce cuccuɗawa gaggautawa shafar kai haka ake waƙensu na kenan addalku ana so a cuɗa almuwalatu shi kuma sauri-sauri kada a zo mutum ya zo yana arwalla a kira shi da waya sai ya doka sai ya kare waya kuma sannan ya ci gaba in kai haka an rasa ɗaya daga cikin sharuɗa na me na arwalla ban ji ba walfauru yauwa da kuma gaugautawa maimakon muwalat yau ma'anansu guda da alfauru da almuwalat duk ma'anansu guda in an samu ikhtilafi guri ka gaya mini insha na littafai sun kare ne to kenan wanda wanda ba su da sai su yi amfani da na salula da na waya a tura cikin gurup ina da wata nuska na elektroniya to tura cikin gurup don mutane su samu ko kuma wanda suka zo yanzu su zamna kusan wanda suke da littafi kahin mu kai ga nawaken tunda nawaken shi yana da yawa kenan a yi tafassaru wanda baya da littafi ya zamna kusan wanda yake da dan in mutum yana kallon littafin ya yi samun natsuwa na malam ya ce wannan su ne farillan arwalla yana da muhimmanci mutum ya san farillan arwalla don in ya samu matsala ya san yadda zai gyara ta a cikin arwalla wa sunanuhu sunnoninsa ghaslul yadaini ila alku'aini inda shiru wanke hannaye har zuwa alku' shine ijiyar hannu inda shuru'i a farko wal madmadatu wal istinshaqu wal istinsaru da kurkure baki da shakawa da hajewa wa raddu mathin ra'si da kuma mayar da shafar kai wa masul udhnayn da kuma shafar kunnuwa wa tajdidul ma'i lahumma da sabinta ruwa wa tartibu bainal fara'id da kuma jeran tafarilloli abin da kin da sabunta ruwa shine in ka shafa ma kai ka komo a wajen malikiya sunna ne ka sake wasu ruwa sai ka sama mi kunnuwa amma magana mafi inganci tare ake yin su ba sunna bane sake ruwa a wajen shafa ma kunnuwa ka je ka komo kai tsaye ka mi ka shafa ma kunnuwa haka ya tabbata wannan shine sunnonin arwallah ومن نسي فرضا من أعضائه to nan ne zai zai bayyana muna muhimmancin ka san farilla da sunna a wajen alwala duk wanda ya manta farilla daga cikin gaban jikinsa fa in tazakkarahu bil qurbi idan kamin ayi nisa ya tuna da shi ma'ana kamin yi nisa cikin arwallar ya tuna da shi fa'alahu to zai yi sa wa ma ba'dahu da abin da ke bayansa wa in tala idan lokacin ya ja tsawo fa'alahu wahdahu zai yi ta shi kadai wa aada ma salla qablahu ya maimaita duk abin da ya sallata kamin sa misali kana cikin arwalla sai kana cikin wanke hannuwa sai ka tuna baka wanke mi ba fuska ko kana cikin wanke kawahu sai ka tuna baka wanke mi ba fuska yanzu ya zakai sai ka komo ka wanke fuskan nan sai ka dora daga fuska kuma ka ci gaba kenan hannu ka sake wanke su ka koma ka shafa kai kuma ka koma ka wanke kawahuwa kenan muhimmancin sanin farilla kenan ita farilla in ka manta ta zaka komo ka yi ta ka me ka ci gaba amma idan lokaci ya jima to arwallar gaba ɗaya zaka me zaka canza in ka yi sallah da wannan arwallar to wannan arwallar ta me wannan sallar me babu ta domin ana takaiwa ka tahulla idan sakata al'aslu sakata far'u asalin sallah shi ne mi a ruwanna yanayin babu a ruwanna ba a zancen sallah wa man ta zakarar mazmada ta walittin shafa su wanda ya tuna da kurkure baki da shakarwa walittin sa da kuma hacewa ba da an shara afil waje bayan ya fara wanke huskarsa fala yarji'u ilaiha ba zai koma gare su ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika arwallarsa a me aka tsetare a a wa in taraka sunnatan fa'alaha yawa kuzan taro ne dan ana iya samun kuskure idan mutum ya bar sunna zai yi ta ba zai mi ba ba zai sake sallah ba abinda malaki misali ka manta ba kurkure baki ba kuma har kayi sallah a wajen arwalla to yanzu in ka tuna sai ka mi ka kurkure baki ba za ka sake sallah ba dan mi idan kurkure baki menene sunna ne ba mi ba ba farilla ba na eh nan ne ni kuma yanzu nan ne yazo aha wa man nasiya lum'atan duk wanda ya tuna da lum'a abinda ake ce ma lum'a shine wani sawu ko wani dan wuri da bai samu ruwa ba wajen wankewa misali wankin kafa an yawan samun shi wajen wanke kafa zaka gani misali musamman lokacin sanyi zaka ga ka wanke amma kuma ga wani wuri bai mi ba bai samu ruwa ba shi ake ce lum'a kenan duk wanda ya manta wani wuri bai samu ruwa ba ghasalaha wahdaha bi niyyatin to zai wanke shi kadai da niyya ma'ana da niyya ta cikin arwalla wa in salla qabla zalika a'ada idan yayi sallah kamin wannan to zai sake wannan sallar ana gane da kyau ko domin ita lum'a mafi yawanci ana samun ta ne a cikin farillai shi yasa aka ce in an same ta ami a a yawa a wanke kuma a sake sallah wa in taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'id kun gani tasdimi da ta'khiri ne aka samu idan ya bar sunna to yayi ta ba sai ya sake sallah ba kamar yadda muka bada misali kaman ta kurkure baki ko shaha ma kunnai fada'ilul wudu'i nan ne ko wa man tazakkara al-madmadata wal istinshaq wannan mun yi shi baya yanzu ne kawo shi kenan to wanda ya tuna da kurkure baki da shaƙa ma hanci da hayacewa bayan ya fara wanke huska to ba zai komo ba har sai ya cika arwallansa fada'ilul wudu'i mustahabban arwalla wa fada'iluhu at-tasmiyatu was-siwak mustahabban arwalla cewa bismillah wannan a mazhaba ta hanbaliya wajibi ce bismillah sai dai hadisin da suka dogara da shi bai inganta ba la wudu a liman lam ya kuru sumallahi alai amma bayan shi akwai wani hadisi wanda ya inganta wanda kuma duk ma'anar su guda akwai hadisin da ya inganta amma sai dai malamai sun fassara adamu kamalin wudu idan ne aka aka kore ba mi ba ba wai arwallar gaba ɗaya ba domin akwai nafiyul kamal akwai nafiyul siha akwai korewar kammala da korewar mi inganci ana gane da kyau ko na malam yace farillo daga mustahabban sallah bismillah wasiwaku da aswaki wazaidu ala al-ghaslati al-ula yin aswaki kamin arwalla ake ba tsake arwalla ake ba mustahabbi ne da ƙari akan wanki na farko fil wajhi wal yadaini a cikin huska da hannuwa walbidayatu bi muqaddamin ra's da farawa da farkon gashi wa tartibu sunani da kuma jeranta sunnoni wa qillatul ma'i da kuma amfani da ruwa kadan a wajen arwalla alal udwi akan gabobi da kake wankewa wa taqdimul yumna da gabatar da dama alal yusra akan hagum yana daga cikin gaskiya manyan kurakurai a arwalla ba ta ruwa ana gane da ke ko manzo Allah ya ga namanta wani daga cikin sahabbai Abdullahi Anas ne ina tsammani ya ga manzo Allah ya shi na arwalla sai ce masa ma ya menene wannan la tusrif wa in kunta ala nahrin jari yace kada kai bata ruwa in wajen arwalla ko da ku a cikin teku mai gudu kake tayya ma'ana iyakar da yawan ruwa ko yawa lokacin muna yara ma'aikin mu tsoro yake ba mu abin da yasa kuma yake ba mu tsoro dan bakin kofar bakin kofar da ake yi muke a wallah da ma nan ake tare mu sai mun yi wallah mu je masallaci to mu kuma sai mu taba haka ruwa to yanzu idan aka zo sai ana muna sai ana tsorata da mu aka ce duk wanda yake bata ruwa wajen alwallah in ya mutu ruwan nan za a tattara su a maida su kasan maciji ta tara shi a cikin kabari to daga ran nan muka bar bata ruwa wannan duka dubara ce ta tsohi na na ladabtarwa wa yajibu taklilu asabi'il yadaini dole ne tsefe yan yatsu na hannu wa yustahabbu fi asabi'ir rijlaini mustahabbi ne a wajen yan yatsu na kafa amma magana mafi inganci ba mustahabbi bane wajibi ne har yan yatsu na kafa a tsefe su ma'ana a sanya musu ruwa wa yajibu taklilul lihya dole ne tsefe gemi alkhafifa wadda take ba ta da yawa kamar irin tawa donal kafifa amma banda wadda take mai kauri kenan shi wannan an yi shi ne raf'an lil mashaqqa dan an ce dole sai ka tsefe gemin ka mai yawa me ya tsefe geme kamun murza ko ina ruwa su ne su shiga to mai geme kamar na Usama bin Laden ya ce wannan za a ba shi wahala wa yajibu takhliluha fil fil ghasli amma geme mai yawa shi a wajen wanka dole ne sai an mi sai an tsefe shi a wajen arwalla ne yake ba dole ba walau kanat katifa shine ma'anan ko da gemi yana da yawa a wajen wanka shi sai an tsefe shi nawaqidul wudu abuwan da ke lalata arwalla faslun nawaqidul wudu'i abuwan da ke lalata arwalla ahdathun wa asbabun akwai hadasi da sabubba muna ƙara bayani ba mu kai ga waken na ahadari ba in mun kai gare shi shine za a raba littafin gashin yana da yawa yanzu za mu yi matani ne dan ya kasance dan akwai wanda ba su yi matanin ba sai su fa'idanto da shi sai ya kasance mun zo wajen waken ba mu da buƙatar dogon bayani muka ce wanda kun ba su samu littafi ba su yi ƙoƙari su zamna kusan wanda suke da ko su yi amfani da takarda da salula yace abubuwan da suke lalata arwalla ahdath ne abubuwan da ke zuwa daga jikin mutum wa asbab da kuma sabubba fal ahdathu hadasi albaulu kawai misalin hitsari wal gha'itu da kashi wal rihu da hidda iska wal maziyu adarawa sai an ce musu tusa to da tusa wal maziyu da maziyi wal wadiyu da wadiyi da aradawa da arawa su sai an musu kararrasan nan wal asbabu su kuma sabubba annawmu saqilu kwana mai nauyi wal igma'u da kuma me yake da suna suma wasukuru da maye wal jununu maye shine su wal jununu da kuma hauka wal qublatu da kuma sumba idan ka sumbace matarka sai dai wannan gaskiya akwai sake don ya tabbata karara a sunna wanda ya karanta bulugul maram ma kawai ya isa ya walwali wannan magana manzo Allah yana arwalla Aisha tace in zai huta in yayi daidai da wata daga cikin matarsa sai sumbace sai mata kiss sai ya wuce walamsul mar'ati da kuma tabin mace in kasada lazza in ya tafi ta ne da nuhin ya ji dadi aw wajadaha ko kuma bai yi nihin ya ji daɗin ba amma kuma da ya taɓa sai ya ji daɗi shi ma wannan akwai ta cewa magana mafi inganci baya lalata Allah tabbin mace sai in dai bayan ka taɓa ta ka taɓo ma kanka ana wani abu ya hoto wa masu zakari da kuma taɓa al'aura bi batinil kaffi da cikin hannu shine batinil kaff au bi batinil asabi ko kuma da cikin ‘yan yatsu shi ma taɓa al'aura akwai sabani a tsakanin malamai amma magana mafi inganci shine na lalatawa domin inda ya nuna aka tambayi manzo Allah mutum ne yake sallah sai taɓa al'aura shi sai innama hiya bad'atun minka malamai sun ce ainihin babu shakka akan cewa mutum dai na cikin sallah ba zai zura hannun cikin wando ya taɓa ba yana nufin akan wando ne yami yami ya taba misali kamar dan tufafi ne a sama sai ya sosa wurin kenan shi ta suke cewa bi ha'ilin biduni ha'il wa man shakka fi hadathin duk wanda ya shakka game da wani hadasi ma'ana kai shakka wai nayi hutsari da nayi arwalla ko ban yi hutsari ba wajaba alaihi alwudu to dole ne ya arwalla illa an yakuna muwaswisan sai ya kasance mai yawan waswasi fala shay'a alaihi to shi wannan babu komai a kansa ku gane a fikihu mai yawan wasuwasi ana masa sauki dan mai yawan wasuwasi kawan mai cuta ne ana gane da kyau ko wa yajibu alaihi wa yajibu ghaslu az-zakari kullihi min al-mazi kuma yana wajabta a kansa ya wanke azzakarinsa gaba daya min al-mazi idan mazi ya zubo masa za mu ga meye mazi wala yaksilu al-unsayayn sai dai ba sai ya wanke marena ba su ma adara da arawa sai an ce musu golaye wal maziyu da mazi yace wal maziyu shi kuma mazi huwa al-ma'ul kharij 'inda ash-shahwa as-sughra su ne ruwan da suke hito ma mutum a lokacin da ya sha'awa karama bi fikirin ta hanyar tunani au nazarin ko kallo au gairi kenan wannan shi ake ce ma mazi wasu ruwa ne da suke hito ma mutum idan ya kalli wani abu da ya taya da masa sha'awa wani hoto ko wata mace ko kuma yi tunanin wata alaka da ya yi da wata mace imama ta ce ko abin ne kama da haka shine mazi ruwa ne wanda yake mai yabki baya da bambanci da hutsari bambancin shi yabki ke gare shi kuma yana hito ma mutum ba tare da ya sani ba kawai sai ya ji danyi ba a jin lokacin hitowar shi sai sai an ji danyi kawai shi kuma maji ai ka san yanzu hitowa zanga zanga ake yi ana gane da kyau ko ai duk manya ne ba babu yara ko ko da yake yaran ma su ma sun san komi faslun la ya juzu li ghairil mutawaddi salatun baya halatta ga wanda bai da arwalla yayi sallah wala tawafun ko dawafi wala masu nuskatil qur'anil karim ko kuma taba wani bangare na alqur'ani mai girma wala jildihi ko ma watar alqur'ani la bi yadihi wala bi udi ba zai taba ba da hannunsa ko kuma da wata sanda wa nahwihi da makamancinsa illa juz'an lil muta'allimi sai dai wani juz'i misali a ce juz'u amma juz'u tabaraka juz'u karsami'a juz'u yasin sai dai wani juz'i na mai koyo wala masu lauhil qur'ani ko kuma taba allo na alqur'ani allo wanda ake rubuta alqur'ani ala ghairi wudu'in baya halatta ga wanda baya da arwalla illa li muta'allimin fihi sai wanda mai koyo ne a cikin allon ana gane da kyau ko aw muallimin yusahihahu ko kuma malamin da zai gyara mata karatun nasa to shi ko bai da arwalla tunda masu abu ne ko ba su da arwalla suna istaba in ji malam wasabiyu fi masjid mushaf alquran alazim kalkabiri yaro game da taba alqurani mai girma kamar babba ne wal ithmu ala munawili ma'ana shi ma yaro sai da arwalla kuma zunubi idan yaro ya taba alqurani ba da arwalla ba na wanda ya muka masa Qur'anin ne ko wanda yana gani yana taba ya kyale shi wa man salla bi ghairi wudu'in amidan duk wanda ya salla ba tare da arwalla ba da gangan fa huwa kafirun to shi kahuri ne wal iyazu billahi Allah ya tsare mas'ala ta taba alqur'ani da arwalla mas'ala ce wanda an yi sabani akan ta amma jumhurul ulama suna akan wannan ana gane da ke ko amma mafi yawan malumai mu'asirun ba'da tahqiq suna ganin dalilin da malamai suka ba da hujja da shi ya cewa sai da shi ake taba alkur'ani dalili ne wanda yake meke da suna zahirin shi baya nuna haka domin dalilin da suke badawa shine na suratul waqi'a innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun babu wanda yake taba ta sai sai mai tsarki to la yamassuhu wannan ha'un ce ta bamir ko to domirikin abubuwa guda biyu ne imma ya kasance ga alkur'ani ko kuma ya kasance ga mala'iku ana gane da kyau wanda ke kulawa da ni da alkur'ani ana gane da kyau jayi to wasu malamai suka ce wannan ha'unkin tana komawa zuwa ga mai ke da suna lawul mahfuz ne ba gami ba ba ƙur'anin ba domin innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun kitabin maknun shine me shine lauhul mahfuz ana gane da kyau to ka'ida a wajen malaman usul fiqh suke cewa ad-damiru ya'udu ila aqrab mazkurin lamiri yana komawa ga abun da yake kusa a wajen ambato abu biya ka ambata qur'an da lauhul mahfuz wanne ne aka fara ambato qur'ani sannan me lawul mahfuz kenan wani yayi kusa da ha'un kin nan la yamassuhu wani yayi kusa da ita lawhul mahfuz kenan suka ce ana nihin lawhul mahfuz ba mai taba ta sai mala'iku tsarkaka ba da ba da qur'ani ake ba ba za ku ana gane da kyau ba kuma wannan magana ita ce in dai tahqiqi za a bi na usulul fiqh wannan ita ce magana mafi inganci idan rishin arwalla baya hana maka me taba alqur'ani rishin arwalla wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam amma dai mutum ya arwalla ya taba shi ya himi girmamawa ga alqur'ani malam ya ce alghuslu wanka yajibu alghuslu faslun yajibu alghuslu min thalathati ashiya'in wanka yana wajabta dalilin abubuwa guda uku aljanabatu janaba wal haidu da haila wan nifasu da jinin biki fal janabatu kismani ita janaba kala biyu ce ahaduhuma ɗaya daga cikinsu khurujul maniyi fitar maniyi bilazzacin mu'tadatin da jin daɗi wanda aka saba ma'ana da sanannen jin daɗin nan da aka saba fi naumin a cikin kwana aw yaqazatin ko kuma ido biyu bi jima'in ta hanyar jima'i ne maniyin ya huto aw ghairihi ko wanda ba shi ba domin akwai wanda suke wasa da al'auran su mani ya huto musu الثاني نبي مغيب حشفة البالغ في الفرج بوي ور كان الذكري نباوة نبالغ شيني شيني ميكي دسونا حشفة البالغ كينا الذكري بالغ في الفرج أتكين فرج مشي كينان دي جنبا كلا بيوتي أكوي الجنابة الحسية أكوي المعنوية alhisiya ita ce wanda za ka yi jima'i ya huto ma'anawiya shi kuma wanda ba da jima'in ba zai hitowa ta maholki da kai gwabro ne Allah ya ga tausayinka ka rage bala'i ya hudo maka wannan ta hanyar maholki to sai kama Allah godiya ko kuma kai dan ta'adda ne kai wasa da al'aurar ka hammani ya huto kai ma ce kai wanka domin famanif tagawara a zalika fa ulaika kenan da nace dan ta'adda ba ni nace ba qur'ani yace duk wanda ya biya sha'awar shi ba ta hanyar jima'i ba to dan ta'adda ne wa man ra'a fi manamihi duk wanda ya gani a cikin kwanansa ka annahu yujami'u kamar yana jima'i wa lam yakhruj minhu maniyun sai dai mani bai fito masa ba fala shay'a alayhi to babu komai a kansa domin alhukum yazuru ma illatihi wujudan wa adama dan me yasa aka ce kai wanka dan mani ya hutu to kai mulkin jima'in mani bai hito ba kenan babu wanka wa man wajada fi nawmihi maniyan yabisa ha ha eh haka nace ko wa man wajada maniyan fi sawihi taqdimi da akhi wa man wajada fi sawbihi maniyan yabisa ni haka yake waje na duk wanda ya samu busasshen mani a cikin tufafinsa la yadri mata asabahu bai san lokacin da mani ya same sa ba igtasala to zai yi wanka wa aadama salla min akhir nawmatin nama hafihi sai ya sawaki ana gan da ke ko duk sallar da yayi a ƙarshen kwanan da yayi bari ba wannan ce da misali misali ka tashi lokacin bayan sallar asuba kai sallar asuba ka koma kwana kai abba ka tashi ba sai lokacin azhar ana gane da kyau ko ko kuma misalin da yayi bayan sallar azhar ka kai sallar asuba sai ka koma kwana bayan sallar azhar ka koma kwana ana gane da kyau ko yanzu da ka tashi gab da magariba sai ka gami sai ka ga alamar maniyi a cikin mi a cikin tufafinka yanzu kwana biyu kai na asuba da kuma wanne na bayan azaba to ko da yaushe malamai suka ce a meke da suna za a diba da abun da kai na ƙarshe ne kinan maniyin da ka gani sai ka sa a kanka nawan ne kwana ne a yau sai ka sa a kanka na kwanan azhar ne ba na kwanan mi ba ba na kwanan asuba ba kenan wannan shine kenan idan ya kasance kaya wata sallah bayan kwanan nan da kai na ƙarshe bayan kwanan azhar misali a ce baka ga maniyin ba sai da kai sallar la'asar sannan ka ganshi to kenan wace sallah zaka sake la'asar zaka sake tunda kwanan da kai na ƙarshe shine bayan azhar da ka tashi ne kai la'asar da kai la'asar ne sai ka gami kaga wannan maniyin akwai ka'idar da suke gai a wannan badan inda tuno ka'idan na yayi ta fara'idul ghusli farillolin wanka faslun fara'idul ghusli arba'atu farillolin wanka guda hudu ne anniyatu inda shuru'i niyya a wajen farawa wal fawru da gaggautawa wad dalku da ciccudawa wal umumu da kuma gami jiki da ruwa sunanul ghusli sunnonin wanka sun wa sunanuhu ghaslul yadaini ila alku'aini wanki hannaye guda biyu zuwa ijiya zuwa gwiwar hannu kal wudu'i kaman dai yanda ake arwalla wal madmadatu da kurkure baki wal istinshaqu da shaka ruwa na'am wal istinsaru da hajiwa wa ghaslu simakhil udnaini da wanki simakhul udnaini karan kunnuwa وهي الثقبة الداخلية في الرأس shine wannan rami wanda yake cikin kai ma'ana wanda yake cikin kunnai wa amma safhatu al-udhnayn amma watar kunnuwa fa yajibu ghaslu zahiriha zahirihima wa batinihima to dole ne a wanke cikin su da wajen su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk